أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يومنا لتني شابير قوة جنواري shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a za mu fara wannan karatu na wannan littafi mai albarka na shamsiyatul ikhwani kamar yadda karatunmu na as-su'al wal jawab na fikihun dariqa ya gabata yanzu kuma za mu fara karatu cikin shamsiyatul ikhwan muna neman taimakon Allah bismillahir rahmanir rahim sallallahu alal fatihil khatim Allah ya da tsira ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine al-Fatihi al-Khatim wa ala alihi da alayansa wa sahbihi al-kiram da sahabbansa masu girma wa radiyallahu anil khatmi al-maktumi Allah ya ƙara tabbatar da yarda ga cikamakin waliyan Allah mai boyayyen mukami wal qudbi al-maktum kuma qudbi wanda yake cikamaki na dukkanin waliyan Allah wal khatimil khatim wanda yake cikamaki abin cikawa makamal katni wanda yake da mukami na buya wato shi idan an ce cikamakin waliyan Allah a alqudubul makatum din nan wato kudubi abin cikawa wato abin da ake nihi shi malumin shi wa matijana abul abbas radiyallahu ta'ala anhu ardahu anna bihi babu wani wali da zai bayyana a bayansa da wata ɗariƙa daga cikin jerin waliyai da suka zo da ɗariƙo guda ɗari uku ɗin nan da goma sha uku. To babu wani waliyi a bayansa da zai bayyana da cika ta zuwa da wata ɗariƙa. Daga kan shi an rufe shi ne khatimi na wilaya, shi ne ma'ana khatimil wilayati. Babu wani waliyi da zai bayyana da cika da ɗariƙa irin tasa. Babu katami a bayansa, radiyallahu anhu, shi ne shikamaki, shi ne daga kan shi an rufe. zuwa da babi na kofan ɗariƙa a ce ga wata ɗariƙa a ansa daga manzo Allah sallallahu duk abin da za a yi an gama baba ya zo to kuma aiki ya ƙare eh kamar dama sauran waliyan suna share masa hanya ne suna yin jiniya ne cewa to ga baba nan ya kawo kai wuwu suna zuwa wannan ya zo ya tai wannan ya zo ya tai wannan ya zo ya tai can sai baba ya bayyana to da baba ya bayyana kuma aiki shikenan kuma ya cika daga nan kuma dole kowa shi zai bi su ma sauran waliyan da suka zo da sauran ɗariƙun da suna nan a zamanin nan a raye babu abin da ya yalwace su illa su mulun mushewutun jan duk wata ɗariƙa haskenta ya dakushe ta hiyata ta tsaya bayan zo mulun mushewutun jan sai dai ɗariƙar tijjaniya to shine ma'anar wannan a sayyidina wa maulana ahmada bin muhammad tijani shugabanmu mai gidanmu cewa ahmad tijani alhassani sharifi jikan sayyidina alhassan arrabbani na allah nafana Allahu bihi Allah ya amfane mu da shi wa ahbabana Allah ya amfani masoyan mu da shi fasaqana ma'ahum Allah ya shayar da mu tare da su masoyan namu nar rahiqihil makhtum daga rahiqil makhtum amin fa hadhihi tarjizun wannan littafi waƙi ne da aka tsara shi fi wurdina fi wurdi shaykhina Ahmad Tijani a cikin wurdin shehu Mushaw Ahmad Tijani radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare sa. Alhamdulillahi allazi hadani ila dariqi ahbadat tijani suma salatullahi wal amani ala nabihi madal azmani suma rida allahi ala tijani ma baqiya al islam wal ihsani fa hadhihi shamsiyatu al ikhwani fi ward shaykhi ahmadat tijani مضمون ما فيها من المعاني ملتقد من جوهر المعاني yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi hadani wannan Allah da ya shiryar da ni ila dariqi ahmad tijani zuwa dariqan nan ta shewa ahmad tijani abul abbas babban falala ne babban baiwa ne zaɓin Allah ne yayo ka ka tsinci kanka daga cikin waɗanda suke son shehu tijani matakin arziki na farko kenan Allah ya sa maka san shi wuce jani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin damanonin da yin walau mu shehu tijani duk wanda yake son shehu tijani ko da bai karanta dariqa ba zai cika da imani zai gama lafiya daga lamun cewa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba zai mutu ba sai yana waliyin Allah to bare kuma a ce mutum yanzu ya shiga cikin almajiran shehu tijjani yana karanta lazimi sahi da yamma wazifa da zikirin juma'a a bisa izinin su da sharadi to wannan ya zama ɗa kenan ga shehu tijjani radiyallahu anhu su waliyai ƴaƴansu da suka haifa ba su suke fassarawa a matsayin ƴaƴansu ba a ƴaƴansu na ruhi su ne suke fassarawa a matsayin ƴaƴansu sai sa ma zaka ga gadan sirrin su ba sharadi bane na su haife ka a sharaɗi ne na ka almajirance su, kuma ka kiyaye sharuɗa na almajirantakar tasu da ƙa'idoji da ladabi da hidima da soyayya, gwargwadon yadda Allah ya so to sai ka samu sirri, ka samu gado daga gare su gwargwadon yadda Allah ya so. To shi ne nan Malam yake fara gode ma Allah da ya shiryar da mu ila ɗariƙe Ahmad Tijjani zuwa ɗariƙen Shehu Ahmad Tijjani babban arziki ne. sun masalatullahi to bari kuma a ce bayan ka so shehu kuma ka shiga ɗariƙan shehu kana karanta lazumi da wazifa da zikirin juma'a kana ƙoƙari wajen kiyaye sharaɗa to kuma ya zama Allah subhanahu ta'ala ya ma baiwa da kuma ƙara shigewa kuma cikin faidan shehu tijjani domin ita faida faida ta shehu tijjani ce ina cewa lizalika sammaituhu abil faidi innahu yamuddu jami'ul alamin bi faidatin yana cewa ta fi faidatun ala ashabi ta fi hadhihi alfaidatu wan nasu fi ghayati ma yakununa alayhi min ad-diqi wash-shidda ta fi hadhihi alfaidatu wan nasu yadkhuluna dariqatina fawjan fawjan kisa ka jin walin musho Ibrahim yana cewa a cikin kashful ilbasi shi sunan ma littafin gabaki daya kashful ilbasi an faidatil qasmi abil abbasi kaga ashe faida din ta shehu tijjani kul kaka suke ka ce kai dan ɗariƙar tijjaniya ne kai amma babu ruwanka da wani abu shi faida kayi asara mai girma alheri ya kuce maka to idan ma ka gan haka din to Allah ya kiyaye kayi asara mai yawa to kada ka yadda a ji ka faɗi wata magana ko zuciyarka ta kudure ƙi ga waɗanda suke faida din faida shi ya ce abin da ake da faidan ga baki ɗaya in ka dunkula komi da komi shine zuciya ta yi kyau zuciya ta yi tsarki ya zama babu abin da ke cikinta sai Allah ya zama babu ruwanka da kowa sai Allah sai manzan Allah sai shehu tijjani ya zama ka nutse ka kare a cikin shehu tijjani lamarinka kawai lamarin shehu tijjani ne lamarinka kawai lamarin manzan Allah ne lamarinka kawai Allah kake nufi zuciyanka ta yi haske ka manta da halitta ka yi masa kabbar bari hudu ka sallame su ka nufi Allah yau wato wannan shi ne summa salatullahi sanan tsiran Allah wal amani da aminci su sabbata ala nabihi ga annabin Allah madal azmani matakar zamanin nuka Allah ya tabbatar da tsira da aminci ga shugaba alaihi salam sun maridallahi sannan yardan Allah ta tabbata ala tijani ga mulamu shehu tijani ma baqiyal islamu matakar musulunci ya wanzu wal ihsani da kuma ihsani kyautatawa fa hadhihi shamsiyatul ikhwan wannan littafi shine shamsiyatul ikhwan da aka tsara shi fi wurdi shehi a cikin wurdin shehi na Ahmad Tijani Shehu Ahmad Tijani Abul Abbasi madmunu ma fi hamilal ma'ani jimillar abin da ke cikin wannan littafi na ma'anoni gaba ɗaya abin da ke kunshe cikin wannan littafi na ma'anoni multaqadun an tsuntsunto su ne in jawharul ma'ani daga cikin jawharul ma'ani da abin da kaji an faɗa a cikin wannan littafi to an cirato shi ne daga littafin jawahirul ma'ani a babun fi wujubi ta'alluqi bil awliya'i wannan babi zai mana bayanin wajabcin rataya da waliyai a su waliyai kaman jirage ne na fito an gane ko kaman jirage ne na fito wato ya zama ka yi riko da wani wanda zai zame maka madubi wanda zai zame maka jagora wanda zai zame maka fitila wanda zai zame maka mai nuna hanya da yadda ake tafiya akan hanya din wanda zai zame maka wato abun koyi a cikin hanyar kasa zuwa ga Allah ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila to shine waɗannan su auliya wallahi din to shine nan yake mana bayani ya kamar ya samar da babi da shi babin ɗungurungum an gina shi ne akan wajabcin rataya da waliyan Allah domin neman saduwa da Allah kamar yadda yake sananne cewa mutum ba zai iya sanin Allah ba sai ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwal babu lil maula wa laysa siwahu mutum ba zai san Allah ba sai ya san annabi alaihi salatu wasallam mutum kuma ba zai san shugaba alaihi salatu wasallam ba sai ya san mulum shurutu jani mutum ba zai san shehu tijjani ba sai ya san shehinsa shi kuma lamu shehu ibrahim khalifan shehu tijjani ne dukkanin shehannai ga baki ɗayansu wakilai ne na'ibai ne na shehu na'ibai ne na shehu shi ne kaɗai khalifan mulmu shehu a mutujana a bisa ga ma'ana a hakikanin al'amari shi ne kaɗai halifan shehu shi idan ka ga shehu ibrahim to abin da ake so ka gane shi ne ka gane cewa a haƙiƙan al'amari a cikin zuciyarka zaka ji wannan ha zaka daske hakan ba wai kawai ka ji a kunna ba a haƙiƙan al'amari ka gane cewa shehu ba wani shehu tijjani bane ba aikin sa ba aikin wani shehu tijjani bane ba koyarwan sa ba koyarwan wani shehu tijjani bane ba matafiyar sa ba matafiyar wani shehu tijjani bane ba to idan ka samu tahaqquqi akan wannan to shikenan ka huta da dukkan wani dubu-dubu ko wani kalle-kalle to ba za ka san shehu tijjani ba sai ka gane shehinka yauwa shi kuma za ka gane shehin ka sai kana da tsananin soyayya soyayya mai ƙarfi da kyakkyawan hidima da kuma kuma kula da ziyara da sha'aninsa eh ka kula da sha'aninsa sosai to sannan kuma ka zama abocin kokari a ijtihadi gurgurdan ihonka yadda Allah ya so kuma abin da Allah ya sa kana da rabo a cikinsa sai ka cin mishi yace min al-ahammi kaunu kullu muslimin معلقا بأهل أهل بأهل أهل الهمم فخلق بالولي من تعلقه رؤية أو نسب فحققي محبة تساهر مناكها دعاؤه زيارة مصافحة أرى إذا كنت من أهل ورده قد صرت إذاك من أهل حزبه من الأهم ينرق أبوه في مهمنش كون كل مسلم kasance wa dukkan musulmi mu'allikan ya zama yara taya bi ahadi ahlil himami da ɗaya daga cikin ma'abota himma su ne shugabannin nan namu wali la siyama shehu tijjani a falaka bil wali ka ci abinci tare da wali min ta'alluqi wannan yana daga abin da ake fassarawa a matsayin ta'alluqi ya zama yau ga wata rana ka ci abinci tare da wani na Allah to wannan ai wata alaka ce wata wata wata wata mu'amala ce ta hada ka da shi aw ru'yatun ko kuma ka ganshi gani na soyayya gani na soyayya au nasabin koko ya zama kana da dangane da shi dangane da shi nan ka zama ɗan shi ka zama kana daga cikin ƴaƴan shi mulum shi tijani abul abbas radiyallahu anhu ya ce daga abinda manzo Allah sallallahu alaihi ya gaya masa wanda duk yake yin dariƙa Allah subhanahu ta'ala zai masa arzikin lahira sannan da ƴaƴansa kuma wanda suke waɗanda ya haife su ba jikoki ba ba haƙiƙi to shine au nasabun ɗin ko dangane ba haƙiƙi ka tabbatar da wannan nan ana maganar waɗanda jinginansu da shi ana sa musu ran samun tsira eh ana sa musu ran samun tsira wannan ba yana nihin kuma idan babanka wani waliyi bane wani mutumin kirki ne wani na Allah bane shi kuma kai ka shantake ka miƙe ƙafafuwa ka ce a a ai ko ƴaƴan waɗanda suke ba su masu ba su kai darajar mahaifinka ba su ne za su yi hidima su ne za su to za ka tashi a tarihi kawai sai dai a riƙa ruwaito tarihi cewa ai wane ne babanka kai kuma baka tashi da komai ba sai lissafi kawai. A'a, wannan dangantakar taka da shi abin da ake nihi ka iya zama maka sanadin samun mafita a lahira idan ka so shi kuma ka kiyaye. Amma ba ana nihin kuma ya goma ga Allah ka gaji mukaminsa ba, wannan kuma na Allah ne, a haƙiƙi ka tabbatar da wannan. Mahabbatun sannan soyayya, ya zama akwai soyayya tsakaninka da wani na Allah, to wannan soyayya ɗin za ta yi maka amfani. Shi yasa shi yake yawan gaya mana ya ce kai ƙoƙari wani na Allah ya san ka, ka samu wani wanda yake mutumin kirki na Allah ka yi mu'amala da shi ya san ka to wannan abin zai maka amfani domin a ranar lahira za a ba mutane da yawa ceto za a ba bayan Allah ceto akwai waɗanda Allah zai ba su ceton mutum ɗaya wani mutum biyu wani za a ce ya cece wata ƴar alƙawari a ce ya cece dangin shi wani a ce duk wanda ya sani a duniya ya cece shi an hakaito cewa wani waliyin daga cikin bayan Allah aka tada shi ranar lahira za a ce to ya yi ceto na dukkanin mutanen da suke da wata dangantaka alaƙa da shi ta'alluƙi da shi to shikenan yayi ceto din sai ga wani ya zo ya ce to ai shi ma yana daga cikin almajiransa da suke da alaƙa da shi sai ce to ai kuma ni gashi ban san ka ba a ina kake ne ya ce a'a ai wata rana ka zo za ka wuce ka hau jaki sai bulalan da kake kaɗa wannan jakin ta faɗo ni ne a gari kaza na ɗauko maka na miƙa maka ya ce ƙwarai ko an yi haka shiga ciki to shine nan muhabbatin soyayya ta sahurin sai surkantaka surkantaka ya zama cewa kai sirki ne ga shi wannan na Allah ɗin wato wato wato ka auri ‘yansa, monaka ko kuma auratayya ya zama kai ka ba shi taka ‘yai, ko shi ya auri taka, ko kai ka ba shi taka, e, ko ya baka tashi, ko ka ba shi taka. Du'a'uhu ko kuma ya zama ya maka addu'a ka nemi addu'a gurinsa neman addu'a sallamawa ne wanda baka yarda da shi ba ka sallama masa ba za ka so ya maka addu'a ba, kuma kyakkyawan zato ne wanda baka kyautata masa zato ba za ka je gurinsa ka ce yana kana neman addu'a ba ziyaratun sannan ziyara ziyara babban alkhairi ne da ziyara ana samun nannadewan mukamai da wato tahiya mai nisa a lokaci ɗaya sai Allah ya dannade mutum ita sababbin ziyara musamman idan ya zama cewa akwai soyayya mai ƙarfi da kuma hidima a cikin ziyara ɗin musafaha haka nan musabaha a yi musabaha a gaisa to shi ma wannan yana daga abin da ake lissafa a matsayin ta'alluki to me ake nihi nan ana nihin tun daga ka ci abinci tare da shi ka gan shi gani na soyayya ka zama daga cikin danganansa kana da nasaba da shi ka so shi ka auri yan shi ko ka bashi taka yai ko ka nemi addu'a gurin shi ko ka ziyarce shi ko ku gaisa ku yi musabaha da shi waɗannan abubuwan guda tara ana lissafa su a matsayin dukansu ta'alluki ne rataya ne da shi jingino ne wata mu'amala wata alaƙa wani jingino ya haɗa ka da shi amma ga abin da yake nema can a gaba sai ce a hara ballewa idza kunta min ahli wurdihi idan ka kasance daga cikin ma'abota wurdinsa wato ka shiga cikin ɗariƙansa ka riƙe alƙawarin da ya amso daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama kana yi bisa izini da sharaɗi to kada sirka izaka haƙiƙa ka zamo a wannan lokaci min ahli hizbihi kana daga cikin jama'ansa ka shiga cikin jama'ansa yanzu kuma kai hukuncin ka ɗa ne na ruhi ɗa ne na ruhi duk waɗancan matakan da ake lissa a farko ka shalliko su yanzu ba cikin wannan kake ba waɗancan babi ne na yan alfarma list yanzu ka kai ɗa ne kai ma ta dalilin ka kana iya yi wani alfarma kuma ta dalilin ka ma wani sai ya samu shi ma ya samu kuma ya tsira a gurin Allah to wannan shine abin da ake nihi kuma da ake so mu fahimta a nan gurin shine shi sha'ani na sha'anin ɗariƙo da na bayan Allah aikin alheri ne kuma abu ne wanda yake mai kyau kuma abu ne wanda yake sa kai sai wanda Allah ya so to idan ka tsanci kanka a cikin waɗanda suka sallama mu waliyan Allah suke bin su suke son su suke rike da matafiyan su to kada ka zama dan rigima da mutane dan zagi dan kaza kaza kada ka rika zagin waɗanda su ba a ga suna yi ba babu ruwanka kawai kai dai kai ta kanka ka kula da sha'aninka ka kula da lamarinka ka mai da hankali akan abin da kake yi kada ka damu da aikin wasu wanda Allah subhanahu ta'ala ya sa ka kusanta da shi idan in ka nasihantar da shi ka ja hankalin shi zai fahimta aikata in Allah subhanahu ta'ala ya sa dalilin ka ya je ya shiryu an samu alkhairi idan bai ma ji ba ya shiryu an je samu alkhairi ka taka umarnin Allah idan kuma kaga abu ya zama yadda ya zama yi ta kanka dai kai dai ka dage falala ce na Allah kai ma ba ko sisi ka bada ba aka saka daga cikin ma'abota da kan shi wutar jani samun kanka kawai kai a ciki ma wani ya jawo ka ba kai ne ka so ka yarda ba Allah ne ya so ya sa ka yarda ya kabi ka sallama sai ka je ka aikata kuma kai da kake yin dariƙa mu kaɗai muka san irin daɗi da kwanciyar hankalin da muke ji a cikin zukatanmu a cikin soyayyar shehu da bin koyawan shehu gwargwadon ikonmu ko so da haka wani abu ne na falalan Allah su bayi duka ga baki ɗaya na Allah ne kuma kowa ana tafiya ne a bisa mashi'a na Allah idan Allah ya so haka ya tsara bayan nashi kowa da inda aka ajiye shi kuma kowa da aikin da zai yi da Allah ya so kowa sai ya zama musulmi ga baki ɗaya ba za a turo wani annabi ya shirye da mutane zuwa ga shiga musulunci mutum da musuluncin addinin Allah ne kuma shine kaɗai yardajje abin so a gurin Allah kuma bayan na Allah ne kuma addinin na Allah ne kuma Allah ya yi mutanen ya yi wasu kafirai ya yi wasu musulmai haka ya ga dama ya yi yau da aka kai in ka tsinci kanka daga cikin masu soyayya masu gazgatawa gode ma Allah da ya sa ka ciki ka wadda hankalinka daga barin wanda shi kuma ba akan wannan abin yake ba ko yana zagi kada zagin shi ko kushen shi ya dame ka soyayya kada aikin kai shi ya dame ka kawai kai ta kanka to da ka sai a lura da kyau Allah subhanahu ta'ala ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik